إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وتذات شقاء الدين المسلمين kina so zaki musulunta da amincewarki da yaddarki ko wani ya takura ki yace dole na ce ke kika sa kanki ko wani ya takura ki to zan gaya miki abinda ake shiga musulunci da shi ashhadu abinda na faɗa zaki faɗa ashhadu ashhadu Allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله abinda kika ce kika ce daga yau na yadda na gamsu na aminta ba wanda ya kamata a kadaita da bauta sai Allah shi kadai kin yadda da haka kika ce kin amince Allah ya aiko annabi a matsayin ma'aikinsa ne manzansa ne da alkur'ani da musulunci kin yadda da haka to alhamdulillahi rabbil alamin yaddaki da amincewarki da gamsuwarki da yaddaki da wannan shine addinin musulunci menene sunanki hafi hafi ai a bashi ko hafi menene hafi ba farin ciki da murna ba wai abin miki hafi ko a canza miki wani suna amma sunanki ba shi da muni wanne kike so to hafi din da yana nan to ta ce a canza mata da suna zuwa na na aisha wato a dinga kiranta da sunan aisha radiyallahu anha kin zaɓo suna mai daraja kuma kin zaɓo sunan malama profesa ta ilimin addinin musulunci muna fata ke maki ta karatu haki zan profesa domin ki samu hafi a duniya da lahira daga wani yanki kika fito ok daga adama state ko to masha Allah to Allah ya tabbatar da ke a musulunci muna da 'yan kwamiti mata da za su koya miki addinin musulunci za su haɗa ki da su yanzu za su yi miki bayanin abin da za ki yanzu da kuma sauran abubuwan da za su biyo baya Allah ya tabbatar da mu baki ɗaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna sha takwas ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1435 wanda ya zo sha biyar ga watan bakwai 2014 za mu tashi suratul ƙiyama sura mai magana akan tashin alkiyama da abubuwan da za su biyo baya wannan sura a tartibin alkur'ani ma'ana daga suratul fatiha zuwa nan ita ce sura ta saba'in da biyar wannan sura tana da adadin ayoyi arba'in tana da kalmomi ɗari da sittin da hudu tana da hurufa ɗari shida da sittin da hudu kuma a maka ta sauka abinda take bayani ku gashi nan ƙarara daga sunanta bayani akan alƙiyama da kuma abubuwan da za su biyo bayan cikin alƙiyama ɗin na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la uqsimu bi yawmil qiyama ba sai na rantse da ranar alƙiyama ba idan mun ɗauki wannan la a babunta ko uqsimu bi yawmil qiyama wannan la sai ta zamo taukidi ce ma'ana ina rantsuwa da ranar alƙiyama to malamai suka ce wanne ya fi kaiwa matuƙa Allah ya rantse ɗin ko kada ya rantse ɗin wanne ya fi kaiwa matuƙa ya ce na rantse da alƙiyama ko ko ba ma sai na rantse da alƙiyama ba tunda da rantsuwar Allah da rashin yin rantsuwar ba shi yake nuna magana gaskiya ba ce duk magana Allah gaskiya ce ko bai rantse ba saboda haka in ya rantse ƙarfafa magana ce in ma bai rantse ba girmama magana ce saboda haka kowanne ana iya ɗaukansa a babinsa la uqsimu bi yawmil qiyama ba sai na yi rantsuwa da ranar alkiyama ba ko uqsimu bi yawmil qiyama ina rantsuwa da ranar alkiyama to wannan laɗin a kanta bayanin yake wasu malamai suka ce kamar yadda a cikin magana ake ƙara la a ce la wallahi la af'alu ai ba zan yi ba sai ka sa wata la kawai wasu kuma suka ce wannan laɗin kamar yadda Allah ce li Allah ya alama ahlul kitabi ma'ana li ya alama ahlul kitabi ne to wannan laɗin sila ake kiranta littauki wato sila saduwa take da fi'ili don ta ƙarfafa wannan maganar ko kuma kamar yadda wasu malamai suka ce ana magana ne raddi ga masu ƙaryata alkiyama la ma'ana abinda kuka ƙudire a zuciyarku na cewa ba za a tashi alkiyama ba ba haka ba ne uqsimu na yi rantsuwa bi yawmil qiyama mun ce rantsuwa tana da rukunai biyar akwai almuqsimu wanda zai yi rantsuwar akwai almuqsamu bihi abinda za a yi rantsuwar da shi akwai almuqsamu lahu wanda za a yi wa rantsuwar akwai almuqsamu alaihi abinda za a yi rantsuwar a kansa akwai kuma adatul qasmi abinda aka yi amfani da shi wajen yin rantsuwar to shine bi yaumil qiyama Allah ya yi rantsuwa da ranar alkiyama saboda abinda zai faru a wannan rana Allah ya rantse da ita an kirawo ta yaumul qiyama a cikin alkur'ani sau saba'in Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi an kira ta yaumul akhiri ranar ƙarshe sau ashirin da shida a cikin alkur'ani an kira ta al'akhira ƙarshe kawai wa innahu fil akhirati lamina salihin an kira ta sau ɗari da goma sha ɗaya da wannan suna an kira ta addarul akhira tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada an kira ta da irin wannan suna a cikin alqur'ani sau tara an kira ta as-sa'at bal as-sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar an kira ta sau talatin da tara an kira ta yawmul ba'as ila yawmul ba'as fa haza yawmul ba'as sau biyu an kira ta yawmul khuruj Allah ta'ala ya ce yawma yasma'una sayhata bil haqq zalika yawmul khuruj ranar fitowa daga kabari an kira ta alqari'at sau hudu wa ma adraka bil malqari'a sannan kuma Allah ta alqari'a malqari'a wa ma adraka malqari'a kazzaba samud wa adun bil qari'a haka aka kira ta mai kwankwasa zuciya da firgici an kira ta yawmul fas ranar daddandewa da tantancewa da bambancewa da ware tsaba daga cikin wato abin nan Allah ya ce haza yawmul fasl allazi kuntum bihi tukazzibun an kira ta da irin wannan so shida li yawmil fasl وما أدراك ما يوم الفصل an kira ta yawmuddin sau goma sha uku Allah ya ce maliki yawmuddin wa ma adaraka ma yawmuddin thumma ma adaraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah an kira ta saha mai ihu mai kururuwa fa iza ja'atu saha an kira ta addamatu wato babbar musifa fa iza ja'at tammatul kubra idan babban musifa ta zo an kira ta yawmul hasra wa anzurhum yawmal hasrati wannan duka so ɗaiɗe ne an kira ta al-ghashiya hal ataka hadithul ghashiya shin labarin mai lullube zuciya da ban tsoro ta zo maka an kira ta yawmul khulud udkhuluha bisalam zalika yawmul khulud gidan ko ranar ko lokacin tabbata kenan ba tare da tsoro ba ita ma so daya an kira ta alwaqi'a idza waqa'atil waqi'a an kira ta da wannan sau biyu an kira ta يوم الحساب من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب أنكراتا يوم الحساب سوهدو أنكراتا يوم الوعيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد أنكراتا دوانا سودايا يوم الآزفة وأنذرهم يوم الآزفة أنكراتا دوانا سودايا يوم الجمع سو أكو لتنذر وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه أنكرات الحاقة سو أكو أنكرات يوم التناد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد سو ليا أنكرات يوم التلاق لينذر يوم التلاق أنكرات يوم التقابل معنى الله بات سونا إري إري أتكين القرآني domin ya nuna mana cewa alƙiyama ba al'amari ne na wasa ba to shine Allah ta'ala ya ce wala uqsimu bin nafsil lawama kuma ina rantsuwa da rai mai yawan zargin kanta an ce ran ɗan adam tana juyawa a hali uku takan zamo an nafsul ammara nafsul ammara bisu takan zo an nafsul mutma'inna takan zo an nafsul lawama duk wannan siffofi ne na ran ɗan adam wata ran ka ganka cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali saboda ka samu ka nutsu da ambatan Allah da tauhidin Allah da girmama Allah da bin Allah sai ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali wataran kuma ka zo ta zo a matsayin mai umartarka mai ziga ka zuwa ga aikata sabo da aikata laifi wataran ta zo a matsayin mai zarginka in baka yi abin kirki ba ko ta zo mai zarginka idan ka aikata abin tsiya wannan a hawal ne nafsiya wato irin halin da ɗan adam yake samun kansa a ciki shi yasa Allah ce ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wato inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi don kuma yace wala uqsimu bin nafsil lawwama da haka malamai suka ce ɗan adam yanayin ransa tana burkicewa daga halayya daban-daban iri-iri gwargwadon yadda ya tsinci kansa Allah ta'ala ce a yahsabul insanu shin mutum yana zaton ko yana tsammanin shi ɗan adam wanda ya kafurce ya butulce yana tsammanin Allah na jima'a izamahu cewa ba za mu iya tattara ƙasusuwansa ba wanda yake cewa man yuhyil idama wa hiya ramim wa zai tashi kashi bayan ya rujuddige qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim shi masani ne da dukkan halittarsa don haka kenan ba za a gajiyar da Allah ba to Allah ta'ala ya ce ayhasabul insanu allan najma'a idamahu shin ɗan adam wanda ya kafirce ko yake shakka ko yake kokwanto ko yake cewa idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayquluna man yu'iduna qul allazi fatarakum awwala marra wanda ya ƙage ku da farko babu ku shi zai dawo da ku shi ne Allah ta'ala ce bala tabbas ƙadirina mu masu iko ne ala an nusawwiya bisa mu daidaita bananahu gaban 'yan yatsun hannunsa Allah hatta 'yan yatsun hannunka yana da ikon ya daidaita su ya tashe ka da zanen hannun da gabar hannun da inda kowane ɗan yatsa yake da inda zanensa yake Allah ce mai iko ne ya dawo maka da hannunka da zanensa gaki ɗaya ko kuma Allah mai iko ne bisa ya dawo ya mayar da hannunka ‘yan yatsunka su zamo kansu ɗaya ‘yan yatsunka su zamo kansu ɗaya kun ga Allah cikin hikimarsa wani ɗan yatsan ya fi wani tsawo shi yasa mutum yake iya sarrafa yatsun yadda yake so ya kama ya rike ya ɗauka ya dunkule ya buɗe ya abin nan saboda ‘yan yatsun suna sarrafuwa to inda Allah mai da su kai ɗaya to da za su ba mutum matsala to wannan ɗayan biyu kenan ko dai bayan mutuwarsa mu masu iko ne kamar yadda muke da iko mu tattara gabansa ɗari uku da sittin a daidaita su a shirya su a tsara su a mai da su inda suke to haka nan gaban hannunsa ma Allah zai daidaita tafin hannunsa da zanen da ke jikin tafin hannun duka Allah zai dawo da shi ko ko mu masu iko ne mu ja yatsunka su zamo kansu ɗaya ta yadda ba za ka iya amfani da su ko ka sarrafa su ba ko su ƙara tsawo da yawa ko su gajarta da yawa yadda ba za su amfani mai shi ba bal yuridul insanu mutum yana nufin liyafjura ya aikata fajirci me fajircin yukazziba ma amamahu kenan zai ƙaryata abin da ke gabansa na tashin alkiyama da gamuwa da Allah ma'ana ɗan adam saboda fajircinsa har yana tunanin ba za a yi tashin alkiyama ba yas'alu yana tambaya ayyana yawmul qiyama yaushe ne ranan alkiyama dan adam yana tambaya wai yaushe za a tashi alkiyama Allah ta'ala ce fa'iza bariƙal basaru idan ido ya wato zama ya yi haske ko ya firgita ana cewa bariƙa ya buruku ko baraka akwai ruwan fa'iza baraka albark wato idan idan ya riga ya zama kamar walƙiya ya riga haskensa ya tafi ko kuma idan idan yana wulwulawa mutum yana cikin tsoro da firgici a wannan rana to zai dinga tambayan me yake faruwa ne to Allah ya ce idan idan ka ya zamo ya fara wulƙilewa saboda tsabar tsoro da firgici da razani wa khasafal qamaru sannan wata haskensa ya tafi aka share ko aka shafe ko aka tafiyar da haskensa akwai khasafa bil kha akwai kasafa bil kaf wasu malamai sun ce duka ɗaya ne wasu sun ce kasafa wanda ya shafi rana kasafa kuma wanda ya shafi wata idan aka shafe haskensu suka zama ba su da haske wajumi'a shamsu aka kuma tattara rana wal kamaru da wata guri guda Allah ya tafi iza shamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat Allah ya tafi da haskensu ya shafe su ya tattara su guri guda amfaninsu ya ƙare ya ƙulul insanu mutum zai ce yauma izin a wannan rana ainal mafarru ko ainal mafirru idan an karanta shi mafarru yana nufin ina zan gudu idan ainal mafirru ina gurin gudu mana ko gudun ko inda za a gudun wanne yake tambaya daga ciki ko mafirru ko mafarru mafarru gudun mafirru gurin gudun to ɗan adam zai tambaya ainal mafar ta ina zan tsere ta ina zan gudu Allah ce kalla babu magana gudu a wannan rana la wazara babu mafaka babu maraba babu maɓoya domin asalin wazar yana nufin wani dutse da za ka shiga ƙarƙashinsa domin ya kare ka daga wani abu da ka tsorata da shi ko ka firgita ila rabbika izuwa ga Allah mahaliccinka yauma izin aka wannan rana almustaqarru matabbata take kowa zai tafi wajen Allah ne yauma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane duka za su tattaru su taru a gaban Allah subhanahu wa ta'ala yunabba'ul insanu ana bawa mutum labari yauma izin a wannan rana bima qaddama da abin da ya gabatar na aikin kirki wa akhara da abin da ya jinkirta na abin da bai yi ba ko abin da ya gabatar na aikin tsiya da wanda ya jinkirta na aikin kirki don dama ɗan adam zai kasu kashi biyar a wannan rana wani aikinsa duka na arziki ne kuma na kirki ne don haka wannan zai zama ba za a yi masa awo ba don bai zo da abin tsiya ko ɗaya ba sai a ce ya wuce aljanna wani kuma aikinsa duka ɗari bisa ɗari duk na tsiya ne wannan sai dai a ce ya wuce wuta kai tsaye ba tare da awo ba wani kuma ya zo da aikin kirki da aikin tsiya amma aikin tsiya ɗin ya fi yawa to sai abin da Allah ya so kenan sannan wani ya zo da aikin kirki da aikin tsiya amma aikin kirkin ya fi yawa wannan ɗan aljanna ne sannan wani da aikin kirkinsa da aikin tsiyarsa kansu ɗaya wannan su ne ‘yan tozon la'arafi to shi ne Allah ta'ala ya ce ila rabbika yawma izinin mustaqar yunabba'ul insanu ana ba wa mutum labari yawma izin a wannan rana bima qaddama da abin da ya gabatar wa akhara da abin da ya jinkirta ko da ya gabatar da aikin kirki ya jinkirta na tsiya ko ya gabatar da na tsiya ya jinkirta na kirki balil insanu haƙiƙa mutum ala nafsihi basira shi mai gani ne masani ne bisa kansa duk wanda ya abin kirki ya sani wanda ya abin tsiya ma ya sani ko balil insanu ala nafsihi basira kowane ɗan adam gabansa za su zame masa shaida a kansa ranar alkiyama an fassara basira da gabansa za su yi masa shaida yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu yaktubun ranar da hannayen mutane harasansu da hannayensu da kafafuwansu za su bayar da shaida a gaban Allah game da abin da suka aikata to shine ala nafsihi basira mutum yana da cikakken sani da cikakken gani ala nafsihi a kansa wa man waje da khairan falyahmadillah wa man waje da ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu walau alqa ma'azira ko da ya jeho uzurinsa ma'ana ko da mutum ya ba da uzuri ya ba da hanzari to in ƙarya yake yi da ya sani ba za a karɓi hanzarinsa ko uzurinsa ba ko walau alƙa ma'azira ko da ya rufe wato jikinsa da tufansa ba zai dai samu mafita ba wannan fassara biyu da aka yi wa ma'azira min al'uziri ko min al'izari al'izar shine mayafin da mutum yake lullube kansa da shi ko min al'uziri irin uzirin da kake bayarwa domin ka samu mafita daga wani bala'i da ya zo maka to shine walau alqa ma'azira ko da ya faɗi uzirinsa ba za a saurara ba don wani zai ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina ya Allah wallahi ba mu shirka ba zai yi ƙarya ya rantsuwar ƙarya a gaban Allah da ya ga an ce mushrikai su tafi wuta dindindin sai ya ce wallahi shi bai shirka ba yana neman wato ya ƙaryata cewa bai shirka ba shine aka ce walau alqa ma'azira ko da ya bada hanzari ya bada uzuri to ba za a saurare shi ba shine jam'u uzrin fal ma'ana law itazara da ne zai mu hanzari wajadala an nafsihi yayi jayayya kare kansa fa alaihi man yukazzibu uzrahu akwai wanda zai karyata uzurinsa sune gabansa wahiyal jawarihu wa hadha qawlul aktharina wannan ita ce fassarar mafi yawan malamai na biyu annal ma'azira jam'u mi'izar yana nufin mi'izar wato mayafin da ake lullube jiki da shi wa huwa sitru wal ma'aziru as-suturu irin tufafin da mutum yake sawa sitirce kansa fal ma'ana law arkha suturahu da zai saki geza ya rufe kansa ba za a saurare shi ba wa hadha qawlu dhahaki was-sudi والزجاج فيخرج من معنى ألقى قولان أحدهما قال ومنه فألقوا إليهم القول وعلى هذا القول الأول والثاني أرخى وعلى هذا القول الثاني kenan Allah ba zai karɓi hanzarin mutum da uzurinsa ba domin an yanke masa uzuri an yanke masa hanzari za a tambaye shi alam ya atikum nazirun qalu bala قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير كما الله وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا بمكسن شيء ما سين عذابا با سيمن أيك منزو أن قريتاش نعم
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحب تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة روى سعيد بن جبير عن ابن عباس مالا سعيد بن جبير يا رويتو دق عبد الله بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة yana gamuwa da tsanani a lokacin da jibrilu yake karantar da shi wahayi wa kana yashtaddu alaihi hibbuhu haddace shi yana masa wahala wa kana idza nazala alaihi alwahyu yuharriku lisanahu wa shafataihi sai ya zama lokacin da ake karanta masa wahayi yana bin jibrilu da gaggawa domin ya rike abin da jibrilu yake faɗa kada ya manta wa shafataihi da kuma labban bakinsa guda biyu qabla faragi jibrila kafin jibril ya ƙare karanta masa wahayi min qira'atul wahayi makhafata Allah ya hafazahu saboda tsoron kada bai haddace ba fa anzalallahu ta'ala hazihi al-aya shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ma'anaha لا تحرك بالقرآن لسانك لتعجل بأخذه kada ka dinga motsa bakinka a lokacin da jibril yake karanta ƙur'ani ka yi shiru ka saurare shi da ya gama karantawa sai ka ji shi ɗaram a cikin ƙwaƙwalwarka ka haddace so da haka ba sai ka yi ta maimaitawa ba kai karatu ɗaya tag za a yi maka ka haddace ka ji ƙwaƙwalwa kenan wannan hadisi al'imamul bukhari ya rawaito shi mai lamba ta 4,929 al'imamul bagawi a cikin tafsir haka nan a wata ruwayan imamul bukhari ya rawaito daga abdullahi dan abbas mai lamba ta biyar da ta 4,927 da 4,928 da 5,044 da 7,524 imam muslim ya ruwaito mai lamba ta 4,408 haka al'imamu turmuzi 3,329 al'imamun nasa'i ma ya ruwaito a cikin tafsirinsa ma'ana abinda Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama idan jibrili yana karatu kai shiru ka saurara ka ji shi da ya gama karantawa sai ka ji ka haddace duk abin da ya faɗa shine Allah ta'ala ce la tuharrik bihi lisanaka kada ka dinga motsa harshenka bihi da wannan karatu da ake maka lita'ajala bihi domin kai gaggawan haddace shi ko kai gaggawan rike shi kada ka manta inna alaina jam'ahu Allah ya ce tattara shi a ƙirjinka ya zauna daram ka zama gangaren kafu gwani wa ƙur'anahu da kuma karatunsa Allah ya ce yana kanmu harafi ɗaya ba za ka manta ba fa'iza ƙara'anahu idan muna karanta maka shi ta wajen Jibrilu yana karanta maka fattabi ƙur'anahu ka bi karatun ma'ana ka dinga binsa in ya karanta shi kenan za ka ji ka haddace thumma inna alaina bayanahu sannan bayaninsa mu yana gurinmu ai nubayyinuhu bi lisanika za mu bayyana shi da harshenka fataƙara'uhu kama aƙara aka jibrilu kai ma ka karantar da shi daidai wa daida kamar yadda mala'ika jibrilu ya koya maka wa kana iza atahu jibrilu a tsaraka idan jibrilu ya zo yana karatu sai annabi ya dukar da kansa yana ji fa'iza zahaba ƙara'ahu kama wa'adahullah idan jibrilu ya gama karatunsa ya tafi to sai annabi ya ci gaba da tilawa ba tare da ya manta ko harafi ɗaya ba in ji Malam Abdullahi ɗan Abbas. Ko inna alaina an najaziya bihi yawm alƙiyama yana kanmu mu ba da sakamako ranar alƙiyama bima fihi min wa'adin wa wa'idin da abin da ke cikin ƙur'ani na shiga aljanna ko shiga wuta in ji Malam Hassan. Wasalis inna alaina bayana bayaninsa yana kanmu. ما فيه من الأحكام والحلال والحرام مبين duk abin da ke cikinsa na hukunce-hukunce na ayi ko a bari ji malam katada alaina an nunazzilahu qur'anan arabiyyan yana kanmu mu saukar da shi qur'ani balarabe fihi bayanun linnas a cikinsa akwai bayani ga mutane litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun manzon Allah bayyana bil qawli wa bayyana bil fi'li wa bayyana bil qawli wal fi'li wa bayyana bil ishara wa bayyana bil khatti wa bayyana dukkan hanyoyin da za a yi bayani annabi ya bi yayi bayani wani abin ya tashi ya aikata wani abin ya ce ga yadda za a yi wani abin kuma ya faɗa ya aikata wani abin ma khatta rasulullahi khattan wa qatta hawlahu khututan wa qala hadha sabili wa hadhihi subul wa ala kulli sabilin min ha shaytanun yad'u nasa ilayhi kaga ta hanyar zane fassara musu wannan ayar ko kuma ya musu ishara yace wata kwana 20 ne da tara ya hada goma ya hada goma sai ya hada tara ya dauke dan yatsa daya kaga bayyana bil ishara shine Allah ta'ala ce summa inna alaina bayanahu bayaninsa yana kan mu bayyana shi da harshenka ka karanta shi kamar yadda jibril ya karanta maka da haka idan jibril ya zo sai annabi ya sunkui da kai yana saurare sai jibril ya gama karatu kaf sai annabi ya karanta shi kamar yadda jibrilu ya koya masa ko yana kan mu mu yi sakamako akan waɗanda suka yi aiki da ƙur'ani da waɗanda ba su yi aiki da shi ba ranar alkiyama ko bayanin abin da ke cikinsa na halal da haram mu zami wannan bayanin ko kuma mu saukar da shi da larabci yadda zai zama mai sauƙin ganewa to duk wannan sai zama annabi sallallahu alaihi wasallama in jibril yana karatu sai ya tsaya ya ji shi in ya gama sai ya haddace sai ya ci gaba da karanta wa sahabbai kalla Allah ta'ala ya ce malata'u ya ce la yumina abu jahalin bil qur'ani wa bayanihi abu jahil bai yadda da qur'ani ba kuma bai yadda da bayanin da ke cikinsa ba qala ibn jarir wal ma'ana laysa al amru kama taquluna min annakum la tub'asuna al'amarin ba yadda kuke ɗauka bane cewa ba za a tashe ku ba walakin da'akum ila qili zalika mahabbatukum lil ajila abin da ya kira ku zuwa ga wannan tsananin san da kuke yi wa duniya isa Allah ce bal tuhibbuna al'ajila kuna son magaggauciya ita ce duniya man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun فأولئك كان سعيهم مشكورا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار duk wanda ya cika sansa da duniya bal tu'siruna alhayata dunya kun cika zuciyarku da san duniya shi yasa san duniya shine mabudin dukkan sharri wani mutum ya zo ya samu wani malami cikin salaf ya ce ido na fan ana wa'azi baya iya kuka sai ga jama'a na kuka ni in kasa sai ce masa jumudul aini min qaswatil qalbi abin da ke kawo bushewa ido daga bushewar zuciya ne wa qaswatul qalb min tulil amal abin da ke kawo zuciya ta bushe shine tsawaita guri wa tulil amal min hubbid dunya shi kuma tsawaita guri san duniya yake kawo shi wa hubbud duniya miftahu kulli sharri shi ko san duniya shine mabudin duk wani sharri da dan adam zai shiga daga san duniya ne to shi yasa yace kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadharuna al'akhira kun kasance kuna son magaggauciya kuna kuma watsi da lahira kun fita sha'aninta ba kwa yin aiki dan ita dan ba ku yi imani da ita ba wujuhun yawma idhin nadira wasu fuskoki a wannan rana suna sheƙi suna cikin ni'ima saboda me ila rabbiha nazira suna kallon Allah subhanahu wata'ala ka san ku fuskar da za ta kalli Allah ai dole ta zamo nashe nashe ta zama mai haske ta zama mai kyau ta zama mai sheƙi ta zama mai walƙiya ta zama kyakkyawa saboda kallon da za ta wa Allah subhanahu wata'ala malam atawu ya roto daga Abdullahi dan Abbas yace ilallahi naziratun saboda tana kallon Allah malam Hassan ya ce hukkalaha an tundara an tambara ya kamata a ce ta yi sheƙi wahiya tanzuru ilal khaliq saboda tana kallon Allah subhanahu wa ta'ala wa ru'yatullahi azza wa jalla haqqun la shakka fihi ganin da 'yan aljanna za su ma Allah gani ne wanda babu kokonto a kansa shine Allah ta'ala ya ce wa wujuhun wasu fuskokin kuma yawma izin a wannan rana basira sun guntse tunda Allah ya ce sun abasa wa basara ma'ana ya gun- sun guntse sun ɓata rai ta zunnu an yi fa'ala biha faƙira ta tabbatar cewa za a aiwatar da musifa a kanta faƙira irin musifar da ke karya gadon baya shine addahiyatul azima babbar musifa za a ɗora mata ran duk da ta zama kafira ta san makomarta to shine yace Allah ta'ala ce ta zunnu an yi fa'ala biha faƙira so ta tabbatar za a aiwatar da faƙiratun musifa mai karya gadon baya biha da wannan rai da ta zamo kafira malam fara'u ya ce ai ta'alamu wal faqiratu yuqalu ad-dahiyatu babbar musifa malam ibnu qutayba ya ce innahu min faqarati zahari daga tsatsan gadan baya ne ka annaha taksiruhu kamar za ta karya masa gadan baya yuqalu qafar faqartu rajula idza kasarta qafarahu ko qifarahu idan ka karya maka gadan baya kama ya ƙulu ra'astuhu iza darabta ra'asahu wa baɗantuhu iza darabta baɗanahu malam ibnu zaidin ya ce wal faƙiratu dukhulun nari shiga wuta kai tsaye shine faƙira malam ibnu sab ya ce hiya an tuhjaba an rabbiha fala tanzuru ilaihi ai mata shamaki da ganin Allah ba za ta ga Allah subhanahu wata'ala ba saboda kafircinta na'am كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى subhanaka fabala Allah ta'ala ce kalla ba yadda suke ɗaukar al'amarin haka zai zamo ba iza balagatit taraqiya idan rai ta zo nan an makoshi saura kiris a fitar da rai ta zo nan mutum ya zama ya tabbatar ya mutu rai ta riga ta zo nan saura kiris a cire ta wakila a lokacin ana cewa man raq ina mai masa magani a kira likita izo da gaggawa ya auna shi ko za a iya cetonsa ko wakila man raq mala'iku suna cewa ina mai ɗaukar ransa ko mala'ikun azaba su sama da shi zuwa illiyin ko na azaba su sama da shi zuwa sijji man yarƙi bi ruhi yarƙa bi ruhi wa zai hawa hawar da ransa zuwa inda za a masa rijista tunda dama mala'ika da ya fincike ran akwai waɗanda suke jira a danƙa musu in na wuta ne akwai wanda suke jira a danƙa musu in na aljanna ne wannan tana ɗoyi wannan kuma tana ƙamshi a wuce da ran tana ƙamshi mala'iku suna tambaya ran waye a ce na mutumin kirki ne suna masa addu'a wannan kuma tana ɗoyi ana ranwaye ana na wane ne ana tsine masa albarka to shine kenan ƙila ɗin ɗayan biyu ne ko mutanen da suka halarci gurin mutuwan mutum ai suna cewa a maza a kira likita in sun ga alaman mutuwa ko idan ko mala'iku ake nufi sai ran ya fita suke cewa zai karɓi ran ya sama da shi cikin mala'ikun azaba ko na rahama wa zanna annahul firaq ya tabbatar rabuwa ta zo tunda an zo gargara an zo gargara rabu fitar rai ta zo wal tafati saqu bisaq wato makyangema tana shurin makyangema kafafuwan mutum suna shure shure ka san da a lokacin da mutum zai mutu zaka ga yana shurin kafarsa da kafarsa to a lokacin kaga mutuwa ta zo dab kenan ko wal tafati saqu bisaq an hada kafa da kafa a cikin likafani kenan kagan an sayi mutum likafani akan hada kafarsa sai a hade ta guri guda da ku kai araba kake tafiya amma sai a haɗe ta don a nannaɗe mutum a cikin likafani to ɗayan biyu ko dai a lokacin da mutum zai mutu yana shure-shure ƙafarsa tana tunkuyin juna ko kuma a lokacin da ya mutu an haɗa ƙafar guri guda an sa likafani an naɗe ta ila rabbika yawma idin almasaku makora inda za a kora kowa ita fi gaba ɗaya to zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mahaliccinka ne kowa nan zai ji a ilallahi muntaha wa anna ila rabbika almuntaha duk gurin Allah za a tafi fala saddaqa wala salla bai yi sadaka ba ma'ana bai yi zakka ba ko bai gasgata ba wala salla kuma bai yi salla ba wannan fa shine babban rigima mutum ya je lahira ba salla ba gasgata Allah da manzansa walakin kazzaba sai dai ya ƙaryata alƙiyama wata walla ya ba da baya ko ya ƙaryata alƙur'ani ya ba da baya ga barin imani summa zahaba sannan ya tafi ila ahalihi zuwa ga iyalansa ya tamatsa yana takama yana taku ɗaiɗe in mutum ya samu dama a duniya sai ga yana ta taku ɗaiɗe yana wulaƙanta addini yana izgili wa addini yana ɓata masu addini yana cin mutuncinsu to shine Allah ta'ala ce aula laka fa aula Allah wadaranka ita tafi cancanta a gare ka shine malam ibn Qutayba ce huwa tahdidun wa wa'idu wannan jan kunne ne da alkawarin narko na azaba malam zajjaju yace taqulul arabu aula li fulanin laraba suna cewa kai can wani iza da'at alaihi bil makaruhi idan suna ma addu'a bala'i ya faɗa masa sai su ce aula li fulanin ai wayalika almakaruhu abin tsiya ya faɗa maka kenan an ce aula laka ana nufin halaka ta hau kanka a ce tir da kai Allah wadanka Allah ya tsine ma duk ya shiga cikin aula laka fa aula sannan dai ya ƙara tabbata a gare ka ya cancanta thumma aula laka sannan dai halaka ta tabbata a gare ka Allah wadaranka tir da kai fa'aula kuma hakan ta tabbata ta cancanta a kanka don baka imani da Allah ba a ya hasabul insanu yanzu mutum yana tsammani an yutraka sudan a bashi haka kai ba tare da an sa shi ko an hana shi ba a fahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un yanzu kuna nuf kuna ganin kamar na halicce ku ne sa kai kai ba zan sa ko ba zan hana ku ba ai ba zai yi ba dole a sa ka dole a hana ka wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun alam yakunu ufatan shin mutum bai zamo ba wato gudan jini min maniyin ko dugo min maniyin daga mani yumna wanda ake sa shi a cikin mahaifa mutum asalinsa ba dugon mani bane wanda ake sa shi a mahaifa sannan kuma daga nan sai ya fara hauhawa sun makana alaƙatan sannan ya zamo gudan jini fa khalaqa Allah ya halicce shi fasawa ya daidaita shi walaƙad khalaqana al-insana min sulalatin min ɗinin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqana an-nutfata alaqatan فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu faaqbara thumma idza sha'a ansharahu kalla lamma yaqdi ma amara to duk wannan Allah ya gaya mana asalin mutum ne wannan digon mani ne daga jikinsa aka ɗauki abin da za a sa a mahaifa aka rene shi ya zama namiji ko ya zama mace faja'ala minhu zawjaini Allah kuma ya sanya shi jinsi biyu azzakara wal unsa ko namiji ko mace mala'ika zai zo yana cewa Allah namiji za a yi ko mace Allah namiji ne ko mace ne a lokacin da ake halittarsa ana kera shi in an zo gurin da za a bambanta mace in ka kula mutum ai kamar barin gora yake in ka ɗauko nan tsakiyarsa za ka ga biyu ne aka haɗa ido ɗaya anan ido ɗaya anan hanci ɗaya anan hanci ɗaya anan leɓe ɗaya anan leɓe ɗaya anan dumbarin baki ɗaya a sama wannan a sama nan barin duk komai iri ɗaya ne na dana hannu ɗaya anan hannu ɗaya anan kafa ɗaya anan kafa ɗaya anan marena ɗaya anan ɗaya anan duk za ka gan ka ɗauko shi za ka ga akwai abin da in an zo to nan ne na mace kama wajen nono wajen gaba wajen kaza wajen murya wajen ɗabi'a wajen hali sai Allah ya bambanta wannan namiji sai wannan ya bi layin mace to shikenan kuma kai ka zama namiji yanzu sunanka namiji ita kuma sunanta mace kowa sai i gamsu da yadda Allah ya shi ko namijin ko mace in Allah ya ka mace ko Allah ya ki mace haka yake so ya yi ki lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima to shine yace faja'ala minhu zawjaini Allah ya sanya shi a wato jinsi ɗayan biyu ko namiji ko mace azzakara wal unsa inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu alaysa zalika yanzu wanda yayi wannan shin ba mai iko bane bi qadirin ba mai iko bane ala an yuhyi al mauta bisa itayar da matattu yanzu wanda ya kirkiro ka babu ba mai iko bane ya maido da kai sabo amsa sai a ce subhanaka fabala ya zo a hadisin an zo ƙarshen wannan sura sai a ce subhanaka fabala subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka haka ne abin da ka faɗa ɗin za ka iya babu abin da zai gajiyar da kai ko ya wahalar da kai ko ya dakatar da kai ko ya taka maka birki inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu to abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure kuma Allah ya yafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima a cikin wannan sura Allah ya sa muna da rabo a ciki wanda suka yi bayanin azaba Allah ya tsare mu wannan majalisa tamu ta ayyukan kula da marayu da ayyukan jin kai ta jihar gombe za ta ɗauki ma'aikata da wani albashi mai tsokar gaske haka kowa sai ya je ya ya kawo application ɗinsa za mu ɗauki ma'aikata da mata da maza ta ɓangaren mata saboda ayyukan marayu musamman yara yana da yawa a cikin wannan ɓangare muke buƙatan wata gogaggiyar ma'aikaciya musamman irin waɗanda suka yi ritaya kin taɓa yin famanan sakatare ko kin yi wata darakta ko kin kai matsayi kaza kin yi ritaya yanzu a gida kina zaune kina karanta jarida kina fifita to taso ki taho hukumar da'awa tana kiran ki domin ki zo ki bada gudunmawa a cikin wannan abin nan din tamu da haka duk wanda ya san wata ma'aikaciya wacce take shirye da ta zo ta ba mu gudunmawa a bangaren marayu to muna buƙatar ta kawo mana sunanta da lambar wayarta domin ta zo ta ga irin aikin da za a yi albashin kuma sai an je lahira so da haka albashin ba wai kuɗi za mu ɗauka mu ba mutum ba a'a kawai aiki za ka yi saboda Allah aikin jin kai aikin rahama aikin tausayi amma annabi ya alkawarin masu kula da marayu za su zama dab da shi a cikin aljanna saboda haka muna buƙatar ma'aikata mata wanda suka haɗa ilimin addini da ilimin zamani ko wanda suke da ilimin zamani kawai ko waɗanda suke da na addini kawai su zo mu ga ɓangaren da za mu saka su su ba da tasu gudunmawa sannan ta ɓangaren matasa ma muna neman ma'aikata 'yan sa kai musamman wanda suka ƙware a ɓangaren kwamfuta da rubutu da wasu ɓangarori daban-daban wanda da yake sha'awa ya ba da gudunmawarsa a cikin wannan kwamiti wanda yanzu an kasa shi yana da rassa wajen goma sha kuma aiki ake taya awa 24 to saboda aikin kun san duk shekara ƙara faɗi yake yi saboda haka ma'aikatan sun yi kaɗan shine muke bukata wasu su zo su ma yadda waɗannan suka sadaukar su ma su zo su sadaukar saboda haka muna shirye daga yau zuwa gobe duk wanda ya san ya shirya yana da wata ƙwarewa a wani fanni ko a wani fage fagen nan na hikima ne mai ka iya duk abin da ka iya ka zo za mu san inda za mu saka ka sai dai ba ma san mutum ya gudu akwai wanda ɗanda waccan shekara sun ba da sunayensu sun san aikin Allah wahala gare shi an fara tiryan tiryan shikenan kwana biyu sai aka daina ganin wasu ba sa zuwa wasu sun ɗore har yanzu suna nan suna ci gaba wasu kuma ba su zo ba waɗanda ba su zo ɗin nan ba su tayar da komaɗa su dawo waɗanda kuma suke sababbi su zo mu ƙara ba su gurin aiki sakamakon mu gidan aljanna sai mun je insha Allah mai wannan tambaya yana cewa shin mazaunin wani gari ne shi mazaunin wani gari ne da iyalansa amma haifaffen gombe ne shi ne yace ko zai iya yin sallar kasar in ya zo gombe ina ai tunda gombe ce mahaifarka kuma kana da gida a gombe da dangi da yan uwa ko annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kasar a maka ai aqilu ne ya siyar da gidansa ita aqilu bai ban mana gida ko kango ba duk ya siyar saboda haka da ya zo sai zama a matsayin bako yake shine ya kasaru ya ce jama'a ku tashi ku cika sallah mu mutane ne matafiya saboda haka in dai ba barin gomben kai gaba ɗaya ba komai naka ka danka yan uwanka da dangi in ka zo sai dai ka sauka a guest house ko kaza to kana nan a matsayinka na dan gari in ka zo sai ka ci gaba da cika sallah malam mai wannan tambaya tana cewa sun rabu da mijinta sai ta samu labarin wai yana so ya auri addarta yadda kenan ko shine take tambayar ko hakan ya halatta kwarai ya halatta in ya sake ki kun rabu kin gama idda yana son yake ya je aure ki eh ba matsala dama abinda Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa a hada ku ke da ita kuna kishi shi Allah ya hana amma in ya sake ki kin gama idda zai iya auren yakki ko kanwaki wacce kuke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya wanda ce mala akwai wanda na saba ba wa zakka sai ya zo in bashi bashin wani ɓangaren kuɗin da na saba bashi ko ya halatta to dama cikin waɗanda ake ba zakka akwai wanda za a bashi domin ya biya bashi akwai walgarimi na ko cikin dangi takwas ɗin in bashi ake bin sa ka iya ɗauka ka bashi domin zanka ana rantatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ranci zakka a wajen abbas ta shekara biyu shi yasa da lokacin zakka ya aka je gurin sa yace ai shi mun karbi ta shekara biyu a gurin sa saboda haka idan mutum ya saba baka zakka kafin lokaci ya zo ka ce to ni a bani tawa yanzu saboda ana bi na bashi zan biya to in ya zo a lokacin sai ya fitar da wannan sabanin a ce bashi yake binka shine malamai ba su yadda ba mutum ya ce maka nawa nake binka bashi ka ce dubu hamsin sai kirgo dubu hamsin ya ce ungo sai da ka karba sai ce toban kuɗi na ta nan malamai suka ce a bai kamata ya haka ba ko kuma ya ce to tun nan ina binka dubu hamsin riƙe a bakacin zakkar da zan baka to wannan sai ka bashi zakkar in ya so ka kyale shi ran da ya shirya shi kuma ya baka bashi wannan ya ce malam na yi tsuntuwa a layin da babu zirga-zirga mutane sosai ko ya halatta in kashe a'a ba za ka kashe ba sai ka yi cigiya har tsawon shekara guda malam ana bi na azumi biyu na bara ban biya ba har wannan azumin ya shigo yaya zan yi in na tashi biya to za a duba a ga sakaci ne ko ku dalilin da ya sa ka sha azumin ne baka samu dama ba har wani azumin ya kewayo idan sakaci ne to a nan ne malamai suka yi magana biyu wasu suka ce in kai sakaci ramadana ya kewayo baka biya na baya ba to in ka tashi biya a bayan wannan ramadana sai ka hada da ciyarwa da ramawa wasu kuma suka ce a'a ba wani ciyarwa da za ka yi kawai ramawa za ka yi kai istighfarin sakacin da kai in kuwa uzurin da ya sa ka sha ɗin ne har yanzu bai kau ba to shikenan ba komai a kanka bayan sallah ramawa kawai za ka yi wannan ma ce ko zan iya sa wa ɗana abu abu darda kwarai kuwa abu darda ai sunan sahabi ne ko da ummu darda da abu darda sahabi ne masu suna iri ɗaya shi da matarsa kunya alkunyas iri ɗaya malam tururuwa sun daman a gidana ko akwai hanyar da ake korarsu a sunna ko kuma su ma jinsin aljanu ne to wasu malamai naji suna cewa ba wai a rubuce na gani ba cewa tururuwa in ta fito ka samu kasin na suratul baqara ka kunna akan ramunta in ka ga bata fito ba shikenan kyale ta in ta fito baɗa mata hoda sun ce saboda hadisin da yace ku karanta suratul ko gidan da ake karanta suratul baqara ya firru minhu shaytan domin suna ga a cikin jinsin tururuwa ma ana samun shaydanu don ka sa mata suratul baqara akan ramin ka kunna ka kure to zaka ga inde shedaniya ce za ta tashi in ko ba shedaniya bace to kaga kana iya abin nan korarta ta hanyar da ya kamata domin abin da sai suke cewa kada a kashe tururuwa in ba dole ya zama ba saboda ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim wani annabi daga cikin annabawan Allah ya zauna a gindin ramin tururuwa sai ɗaya daga ciki ta fito ta cije shi sai ce a haƙe ramin a ƙone ta gabata sai aka yi haka sai Allah ya masa wahayi ya ce halla wahidatan dan me baka kashe ƙwaya ɗaya da ta cuce ka ba ka haƙe ramin wata daula da take wa Allah tasbihi ka ƙone ta gaba ɗaya daula ce fa ita ƙasa ce guda mamlaka ce gaba ɗaya ka ƙone ta saboda ɗaya ta cije ka to sai malamai suke ganin a ba ta uzurin a kuma yi wasu dabarun da za ta iya tashi din tunda yanzu akwai wani abu da ake sa mata mai wari in aka sa za ta tashi ba tare da an kashe ta da hoda din ko an mata wani abu ba umara mala yace ko umara yana da wani lokaci da shari'a ta ware a'a kowane lokaci ana umara ba kama aikin hajji bane da ake yi takwas ga wata tara ga wata goma ga wata sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata shi hajji kwana shida ne amma ita umara kowane lokaci za ka iya zuwa kai umara ka babu matsala an samu kuɗi dubu hamsin daga injiniya isa muhammad gm gombe state water board ya ce a saka asusun marayu an samu dubu ashirin da biyar daga wani bawan Allah daga Kaduna ya ce a sa asusun marayu an samu shinkafa buhu ashirin da suga buhu goma daga hajiya Adama hajiya Adama Ibrahim ɗan ƙwambo uwar gidan gwamnan jihar Gombe to Allah saka da alheri haka kuma wasu ‘yan uwa daga Kaduna sun aiko da taimako daban-daban zuwa gidan marayu don haka kamar yadda ake sawa a DITV mutane sukan ba da gudunmawa su ce a aika musu da lamba akawun suna saka kuɗi wasu kuma suna aiko kuɗi kai tsaye zuwa ga wannan asusu na gidan marayu ala saka musu dubu biyu daga wata 'yar uwa a yi mata addu'a dubu ɗaya daga shi ma wani ɗan uwa ya ce a yi masa addu'a Allah ya sa ya cika da imani ɗari biyar daga wata 'yar uwa Allah ya ba ta haihuwa dubu uku da alƙur'ani guda ɗaya daga wata bayawar Allah ɗari biyar daga wani ya ce Allah ji kan mahaifansa to duka dai yadi talatin alkur'ani biyar daga wani bawan Allah da kayan yara fi sabilillahi da alkur'ani guda ɗaya da alkur'ani guda ɗaya da riga da wando duk yace fi sabilillahi a saka a cikin wannan asusu to Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alkhairi kuma Allah ya amsa wannan hidima da ake ta yi wa bayan Allah masu ƙaramin ƙarfi wanda suka haɗa marayu da talakawa da masu bukata ta musamman muna roƙon Allah ya amsa baki ɗaya Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inna nas'aluka al janna wa na'udzu bika minan nar subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk